الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na Uthman bin Affan dake wannan unguwa ta Hamadu Kafi bypass a nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na sufatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami al'allama a sheik muhammadu bin salal usaimin rahimahullahu ta'ala wadda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai yini a cikin mako daidai wannan yini a cikin mako a yau muna laraba wanda ta yi daidai da 29 ga watan hudun musulunci watan rabi'u nithani yau hijira na da shekara 1444 yau ya yi daidai da 23 ga watan 11 miladiya 2022 a idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin arkanus salati wa wajibatuwa rukunan sallah da kuma wajibai a cikin sallah mun fara wannan darasi ko mun fara wannan gaba a wannan darasi lokaci cin mana bayan mun je ƙarshen magana da shi malin yake yi game da nutsuwa a cikin sallah wanda shi wancan almusiya salatahu ittifaƙin da malamai suka yi shine dalilin da manzon Allah yake cewa irji fa salli fa innaka lam tusalli to nutsuwa ce baya samu a cikin arkan na sallatansa amma duk abin da ake bukata a sallah yana yi ya tsaya yayi sallan a tsaye yayi karatun fatiha yayi sura yayi ruku'i ya dago to matsalar rashin nutsuwa ce baya samu to ya sama aikin Allah ya ce koma ya saki sallah to muna cikin wannan gaba lokaci ya ce mana zamu dora akan da insha Allah a shafi na 166 shafi na 166 a farkon shafi wannan kuma shi ne darasinmu na 68 a wannan littafi insha Allah malike cewa wa tumaninatu abinda ake nufi da tumanina shine nutsuwa an yaskuna al-insan fi rukun shi al-insan ma'ana al-insan al-muslim kenan ko al-musalli shi mutum musulmi masallaci an yaskuna fi rukun hatta yarji a kulla fakarin ila mawdu'i shi ne samu nutsuwa a gabansa har kowane ƙashi ne fakar da izam da fakar duk kusan ma'anarsu ɗaya kowane ƙashi ya koma inda yake idan ka yi ruku'i ka ɗago daga ruku'i ana so kowane ƙashi ya koma inda yake kamar kana tsaye damu ba wani kashin bai gawa mai kiya ba sannan kuma ka tafi sujada ba ka ake su ko ka yi sujada ka ɗago to ana so duk ƙasusuwan ka tabbatu a zaune kake ba ka ɗago wani kashin bai kowa ba sannan ka ƙara koma sujada an fahimci wannan shi ne kowane ƙashi ya koma gurbinsa a kowace gaba da ka ciratu da ita a cikin gaban sallah ƙalal ulama malamai suka ce wahiyar sukun wannan kuma shine nutsuwa wa in kalla ko da lokacin ba mai yawa bane kowane kashi da ya koma maudu'insa ba tare da an danne shi kafin ya koma ba ko an yi gaggawa ko an hada wannan da wannan kuma kowace gaba ta sallah ta inda za ku san tana cin gashin kanta to akwai abin da shari'a ta ce za a yi abu musamman ka ɗau tsayuwa tsayuwa farko za ka yi kabaran haram lafuzan da yin da ake du'an koya mana shi sannan za ka ci gaba da karatun fatiha sannan za ka ɗora da karatun sura sannan za ka yi ruku'i ka tafi ruku'i da kabbara idan ka daidaito a ruku'i za ka yi tasbihi subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subuhun qudus rabbul malaikatu wannan hai'a ce alƙauliya da ake so ka samu kanka a ciki a cikin rukui yadda ake so maganganun su kasance bayan nan ka gama tasbiyar rukui za ka ɗago da sami allahu liman hamida kana daidaito a tsaye za ka ce rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu za ka ce hamdan kathiran tsayiban mubarakan fi duk a tsaye har ma da ɗoriyar wa'ansu zikiran da ake yi hamdan kasiran ɗayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma mil ma shita min shay'in ba'd duk wannan azkar ne na dagowa daga ruku'i kaga wannan idan baka nutsu ba wannan tasbihan ba zai karantu ba daga nan ka gama karatu tasbihi bayan ka dago daga ruku'i kowane kashi ya koma inda yake sannan zaka tahawi ila sujud zaka nufaci tafiya sujada shi ma da kabbara idan goshin ka ya daidaita a ƙar goshi da hanci ne aljaba mun karanta a baya abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati azumi an umarce na yi sujada akan gabbai ko kasusuwa guda bakwai manzon Allah sai fara cewa aliyadani tafukan hannaye ɗaya biyu sai rukubatani guyoyi ta dama da ta hagu sai a tsaraful kadamani sai can yan yatsun kafa kafar dama da kafar hagu sai aljabaha wal anf an fahimta wannan su ne gaban sujada in ba da larura ba kowace gaba ana so ta yi mubashara da ƙasa can yan yatsun kafafu sannan gwiwoyi sannan tafukan hannaye sannan kuma goshi da hanci guda bakwai shi goshi da hanci ɗaya ne a yi wai shiru ila anfihi da ya ce aljabaha sai nuna har hanci abu ne an bai bida to wannan su ne gaban sujada to idan sun daidaitu a tsaye sun daidaitu a ƙasa sannan za ka ce subhanu rabbiyal a'ala ko subhanu rabbiyal a'ala wa bihamdi aƙalla duk gaggawar ka karkai ƙasa da uku an fahimta kaga shi ma in ba nutsuwar wannan ba za ta samu ba sannan idan ka ɗago daga sujadan farko ka zauna za ka ce rabbi gafirli wa rahamni wa afini wa hadini wa rizukuni wa jiburni a zaune bayan ka ɗago daga sujada ko ka taƙaitu da rabbi gafirli rabbi gafirli rabbi gafirli kaga idan baka nutsu a tsakanin sujada da komawa ba wannan tasbihin ba zai yi ba sannan ka koma sujada ta biyu ka maimaita tasbihan da kai a na farko in kun kula tun daga tsayuwa har zuwa wannan gabar to kowace gaba akwai abin da aka ce ka yi kuma abin da ake so nutsuwar ta haifar ma kenan nutsuwar ta haifar ma da wannan ka nutsu ka samu damar karanta tasbihan da aka bukaci karanta duk masallacin da yake bin irin wannan salon to iya kwatanta sallarsa da irin ta manzon Allah da sahabbai kenan sallallahu alaihi wasallam amma wannan gaggawar wallahi akar makallawa ba inda za ta kai ka wallahi duk abin da kake gaggawa ka fita fa harkokin duniya ne to wanda za ka nema haɗin agunsa ba kana tare da shi ba kuma ka fi yanayi mafi kusanci da shi a lokacin da kake sallah ko kuma aiki ya sa ka sai kai aikin yanda kake so ba yanda yake so ba kuma ka ce za ka fita ka je neman wani abu agunsa wannan akaliya nake kamku abu ne a hankalci ubangiji ya ce ka yi sallah a nitse ka kiyaye kuma ka zo ka yi sallah biribiri da gaggawa kuma ka ce za ka fita ka nemi wani abu wajen allah ɗin ka so ku daidaita da allah kuwa ai abin da ake bukata idan allah ya ce ka yi abu to ka yi bisa itikan ka yi abin da kyau da gaske da irin sigar da aka ce ka yi wai allah kuma sai ka nemi wani abu a wajen allah ɗin yasa sahabbai idan ana magana sallah to ba wani abu a gaban su ba duk abin da suke yi sai sun gabatar da ibadar sallah sannan wani abu zai biyo baya ya sa hata shugaba sallallahu alaihi wasallama yake faɗa bilal bin rabah yake cewa arihina biha ya bilal bilal ka faranta mana rai wajen kira sallah ka kira sallah mu ji daɗi a rabu an fahimta to wannan shine nutsuwa a cikin rukunan sallah irin abin da ake bukata kenan an fahimci wannan sai malik ke cewa malamai suka ce shine nutsuwa ko da lokacin ya zama to kankani ne faman lam yatma inna fi salatihi duk wanda bai nutsu a sallarsa ba fala salata lahu walau salla alf marra bahi da sallah ijmalan ko da sau dubu ya wannan sallar kun fahimci magana da yake faɗa ne kun gane duk wanda bai nutsu ba nutsuwar ta haifar mai da irin wannan tasbihan da muka faɗa a kowace gaba a sallah to shikenan mala ya ce fala salata lahu bai da sallah koda sallan nan zai yi ta sau dubu ina ji koda malam bai kawo dalilin sa ne wannan magana ba za mu hararo dalilin ne wancan mutumin da ji sallah manzon Allah ke caka koma ka sake sallah ba ta yi ba sai da ya maimaita sallar sa uku manzon Allah iya mai da shi da ƙarshe ce ya rasu la'allim ne ko ya min ya zanyi kaga ashe irin wannan sallar da mutumin yake mazala ke komar da shi da zai yi ta sau dubu a irin wannan siffar ba ta yi ba kun bai mishi magana so daga sallah ya yan uwa wallahi mu dage mu koyi ta kar mu bar abin a gargajiya ko al'ada ko mene ne muga ana yi duk wannan ba zai fi da kai a gaban Allah subhanahu wataala ba maliki cewa وبهذا نعرف قطع ما نشاهده في كثير من المصلين ماليش a wannan gaba zamu fahimci kusakurai wanda muka muka muka shaida iya bayuwa a gun da yawa daga cikin masallata min kaunihim la yatma'inuna kasancewar su ba sa nutsuwa suna sallan ne barkatai kawai wala sai ma fil qiyami ba'da ruku'i malai sai musamman ma tsayuwar da ake bayar ruku'i an gane ko wani iya dagowa kafin ya daga ma ya tafi gawo an gane da kyau kuma wannan zaka sha mamaki musamman kana halartar masallatai musamman liman ya yi sallama ga masu cika sallah daga baya masabukai da aka fara sallah ba sana ko ga mutum iya nafila ko iya sallah shi kadai zaka sha mamaki yar wani in ka zauna da biro kana assessing to wallahi wani zai tashi sallar mahidi a bihi ba shi an fahimta domin duk abin da ake bukata a yi na sallar wanda za ta zama ingantacciya ba yayi kawai iya abin ne bisa ganin dama ko al'ada ko ra'ayi ko kuma kawai haka ta raya masa haka zai to in dai irin wannan sallar kake yi to a sanar da kai ka nemi ka gyara tun kafin rana ta faɗa ba domin manzon Allah a gabansa wani iya irin wannan sallar ce lau mitta ala hadha la mitta ala ghairi millah da ka mutu kana irin wannan kotan kurciyar wannan fafafafafaɗin ba nutsu wannan ka mutu kana irin wannan to za ka mutu ka je gaban Allah kai ba musulmi ba ne ba kan addinin musulunci ga mutum in ka ga wani za ka tausaya musu wallahi wani shekarunsa sun ja hamsin sittin amma wala bai iya sallah ba abin mamaki irin wannan in an tambaye shi a gaban Allah an umrihi fi ma abulahu ya zai ce za a tambaye shi rayuwarsa a yanayin sufa ka kai shekara 40 50 60 a ce baka iya sallah ba to me amfani rayuwar taka wanda ita rayuwar an ce a dinga koya ma sallah tun kana dan shekara bakwai in ka kai shekara goma amma barazanar duka idan baka sallah kaga duk a lokacin baka balaga ba ba a fara rubuta ma alhaki da lada naka ba ana so ka koya ka iya ka kware kafin lokacin da ya zama wajibi a kanka yanzu wannan shine hikimar ai to a ce duk ka ban wannan marhalar mararar koya ma mararar ma barazana har abin ya zo ya zama wajibi kanka har ka ɗore shekara 20 bayan balaga ka baka iya sallah ba kai da kanka san wallahi baka yi wa kanka adalci ba kuma za ka rena kanka sai ranka yaran da za ka mutu za gane wannan banka bankan ta duniya aikin banza ce ba abin da za ta tsinana ma wallahi ka tsaya ka kwantar da kan koyi addini addini ba a tsufa da shi ko ba a girman kai in baka iya ba baka sani baka je ka koya Allah ya mai da himar jami gashi nan kyauta free of charge duk malamin da ka je ka sa littafi a gabansa za ka yi ta karatu ba zai ce ma ko naira ɗaya ka biya shi ba ko da littafi nawa za ka sauƙi kyauta za ka yi amma ga yanar duk shekara a yan ƙara kuɗin admission a makarantun boko duk shekara da private school ya sun ƙara admission ko ba haka ba ne school fees dole sai sun ƙara amma ka je ka dinga karatu gun malami ka shekara goma kana yi to ba wani ba wani abu da zai dora ma ya ce zai gabe shi babu wannan in ajri ila Allah duk malamin addini ladan sabon Allah ki Allah ne yake biya shi to an fahimta to duk da arhar karatu da saukin sa amma an kyaji ayi an kyaji ayi sai ka tara mutane sama da 30 50 musulmai yan shekara 40 50 amma wallahi in za a yi sallah practically da wahala mutum goma suka yi labari a ce duk abin da sallah ta kunsa a yi ya aikace kuma a yi shi a maganci ka sa mutum hamsin a gaba wani zo ka yi sallah duk inda ake faɗar abu a sallah ka bayyana mana shi me ake faɗa a kabaran harama me ake me ya ake karatun fata ya ake sura in an yi ruku'u me ake cewa in an dago daga ruku'i me ake cewa in an yi sujada me ake faɗi in an dago daga sujada me ake faɗa ka sa mutanenmu yanzu mutum hamsin a gaba da ƙyar goma za su jona jarabawa kuma yi musulmi inan baka shekarar namu a neman kudi a ihun siyasa duk wannan ba dalili ba ne wa makalikatul jinna wal insa illa liya abudu Allah bai kama wannan duniyar ba sai dama masa bauta kawai shine kawai dalilin zuwa mu duniya kuma bauta ba ta yiwa da jahilci sai da ilimi an fahimci wannan to mali ce musamman dagowa daga ruku'i da yawa mutane ba sa nutsuwa a wannan gabar wal julusu baina sajdatayn da zama tsakanin sujada guda biyu ba a nutsuwa da yawa mu daga cikin masallata ba a nutsuwa a wannan zama fa innaka tarahu mali ce kai za ka gansu su masallatan qabla an ya'tadil insani qa'iman idan huwa sajidan mutum kafin ya daidaito a tsaye bayan ya dago da ruku'i ko zai ga ta sujada iya motsa karkarinsa iya dagowa ko da ma haita zarce ko ya tafi sujudarsa diyawa wa an su masallata haka suke qabla an ya atadil al insanu qa'iman idza huwa sajid sai gan ya tafi sujuda kawai wa qabla an ya atadil jalisan idza huwa sajid kafin ya daidaitu ya dago daga sujudan farko a zaune sai ya koma sujuda ta biyu diyawa haka ake wa hadha qat'un azim malice wannan kuskure ne mai girma ya dan uwa falau sallal insan ala hadhihi alwasf da dan adam zai yi sallah a irin wannan siffar alf salatin yayi sallah dubu da irin wannan yanayin lam lam tuqbal minhu ba za ka bada gushi ana jibu sallaka ka maimaita dubu irin wannan ba nutsuwa a ruku'i ba nutsuwa a sujada ba nutsuwa wajen dagowa ba nutsuwa kaza da ya ce ko ka yi sallar ta kai sau dubu ba za a karɓa agoga ba li'annan nabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙala lirrajulin ladhi kana ya killu bidumanina manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mutumin nan da ya rasa nutsuwa a sallarsa shi ne ya killu bidumanina ya ne an nemi nutsuwa a sallarsa a rasa faja'a fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo sai yi wa manzan Allah sallama bayan ya kammala sallah kira fakala lahu annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah domin sallar ka bata yi ba wa hadha yadullu ala anna man salla salatan aqalla fiha bi shay'in min arkaniha aw wajibatuha ala wajhin a'am fa innahu la salata lahu sai ma yake ta a wannan zamu lura mu gane cewa akwai nuni duk wanda yi sallah aka nemi wani abu daga cikin rukunanta bai cika shi ba yayi gibi a rukunai ko yayi gibi a wajibai ala wajhin am akan siffa ta gaba daya abu general a sallah wajibi sai kai shi ba a daukiya wani an barwa wani ba to fa innahu la salata lahu inda kai yanke wani abu na wajibai a sallah to ba ka sallah ka bal walau kana jahilan ko da zai ce hi jahili ne bai san abin ba to ba a kafa hujja da jahilci a gaban Allah ba zai yiwu ba rusulan mubashirina wa munzirina li Allah ya kuna alan nafi hujjatun ba da rusu Allah ya yanke wa mutane hanzari domin kar ku je lahira ku ce ai mu ba wani manzanni da sauko ya mana yi to Allah tun da ya turo manzanni ya yanke muku hanzari an fahimta li Allah ya kuna da nasi Allah ya hujjatun ba'da rusul bayan an aiko da manzanni ba ku da wani hanzari an yanke muku hanzari kar ma ku je ku ci an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir sai Allah ya ce faqad ja'akum bashirun wa nadhir annabawa sun zo sun bar sahabbai sahabbai sun bar tabi'ai tabi'ai sun bar tabi'u tabi'u tabi'in haka ake ta tafiya gashi nan har abin ya zo muna rayuwa a ciki ga malamai na suna ta mana karatu so da ka wani shine yankan hanzari ka je gaban Allah ka ce baka iya sallah ba wannan ba dalili bane tun a kabari za ka gane kuskuren ka mala'iku za su dinga duka abubuwan nan guda biyu kowa ya kashe kunnen sa ya ji in ka kuskura ka mutu baka iya ba wallahi tallahi zaman ka a duniya ba shi da amfani a matsayinka na musulmi baka iya sallah ba baka iya karatun alkur'ani ba ka mutu a wannan yanayin to babu shakka kayi mutuwa mai ban tsoro kayi mutuwa mai firgici kam kuma ita wannan mutuwar ba ta da wani sanarwa ba haka take zuwa ba baka iya karatun qur'ani ba ka mutu baka iya sallah ba ka mutu ka kai shekarun balaga to babu shakka za ka gane zaman ka duniya bai ma amfanin komai ba maliki cewa walau kana jahilan fi mas'alatil arkan fa innahu la salata lahu ko da yace shi bai sani ba to bai sani ba hujja bace a wannan a wannan a wannan gaba arabiu ashir na goma sha hudu at-taslim sallama tana cikin rukuni a sallah duk sallar da aka yi ta ba a yi sallama ba to sallar ba ta yi ba don ba a rufe ta ba a yi miftawa a takabir an gane ku? wakitamu a taslim sallama kiɗin buɗe ta shine kabbaran harama sannan rufe ta shine sallama idan ba ka yi sallama ba to sallaka ba ta cika ba kamar ma ba ka fita daga ita ba ba ka yi ba wasu sahihu at-taslimataini kiltahuma ruku malici wasahihu magana mafi inganci a yare na ilimi anna taslimataini kiltahuma ruku sallama biyun nan da ake yi to dukkan ɗaya daga cikin su rukuni ne an gane ko yanzu kaddara kana bin liman ka zo masu buki ne kai an yi wani abu baka nan liman idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to ba za ka tashi ba sai ya ƙara cewa assalamu alaikum wa rahmatullah sanai sallame ka a fahimta in mun ɗau magana mafi rinjaye ko mafi inganci sallama ɗaya in liman mai sallama biyu ne to ba ta zama kamar an sallame ka sai ya sallame gaba ɗaya an fahimci wannan kuma sallama biyun nan ita ce wanda hadisai suka fi yawa akan abin da mazan Allah yake ana fahimta sallama dama sallama hagu to ita ce wanda in kana neman hadisai mafi yawa to akanta zaka samu da yadda sahabai suka nakalto da yadda mazan Allah ya fi yawan aikatawa kuma ita sallama a sallah tana da fiskoki guda uku an gane da kyau kuma kowace fiska kai kana da dalili in har ba ra'ayi ba ne sa kake yi kun san akwai masu yin adini don ra'ayi kawai haka naga ana yi ko haka ne yan malamanmu ko wani haka ne maza ba ta ko haka ce kungiyata to in ka gina addinin ka bisa wannan kayi asara baka da addini shi addini ba a yin shi don kowa don Allah ake yin shi don Allah kuma da dalili ba a addini da ra'ayi ba a addini kuma don haka na ga ana yi ko haka na ga dama wannan magana ce da jahilci ba magana ilimi ba ce duk mutumin da ya gina addininsa akan wannan wallahi ba shi da addini tun da ya jingina addininsa a wata majingina bai yadda don allah yake addini ba an fahimta in dai da ilimi kai wannan siffofin guda uku a sallah zuwa ka ta yi baka da matsala amma kuma ƙaunin rajih magana mafi rinjaye mafi yawa shine manzon Allah sallama biyu fi yawan yi a fahimta ɓangaren dama da ɓangaren hagu na farko abinda aka fi sabawa ko mafi yawa shi ne assalamu alaikum wa rahmatullah ɓangaren dama assalamu alaikum wa rahmatullah ɓangaren hagu wanda shi ne abin da ya fi yawa kuma aka fi sabawa ana yi sannan akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ɓangaren dama assalamu alaikum wa rahmatullah ɓangaren hagu akwai hadisi ya inganta sannan akwai assalamu alaikum mai ɗaya ɗin ita ma akwai hadisi a kanta amma abinda manzan Allah ya fi yawan yi kuma aka fi rawaitowa to shi ne sallama biyu gaji ko addini ba ra'ayi ba ne da dalili ake yi shi kuma har kullum idan mun mai da addini ra'ayi to muna buɗe shi ɗan ƙofa ya shigo ya ɓata mana addini ne kar mu mai da wata gaba ta sunna ta zama identity namu na gane ni ɗan ina ne a wani ɓangare da ke idan ka mai da addininka da wannan sigar wallahi baka da addini ina nana ta wannan maganar ne domin kun san abin da nake nufi a yi kuma ku sani ba yawa kowa ya yi addini ala basira ba a addini don mutum ba a addini don mazhaba ba a addini don kungiya wannan duka suna taimakonka ne wajen ka fahimci addinin ka ɗauki ƙungiyarka ka ɗauki mazahabarka ka ɗauki ɗariƙarka akan su za su taimake ka wajen gane addini wannan shi ne babban aikinsu masu mazabar da masu ƙungiyar don wannan sakaba ƙungiyar don wannan sakaba ta ta taimake ka ta saita ka kasan addini amma ba don wai ka zama wani identity na haka ɓangaren kaza ba wallahi ba da haka sakaba ƙungiyar ba ba don haka ko malaman mazabar suka yi mazabar ba da haka suka yi ba an bayyanta saboda ka yi addini da dalili da kuma hujja da kuma salimatul kal yanzu da yawa wani koda za a dirtse a yanka shi inda ya ba wuka da gani ba ba zai sallama biyu a sallasa ba faɗa wa kanmu gaskiya an fahimta wani koda yanka shi za a yi duk ruwan hadisan nan da ake yi wani ba zai taɓa yin sallama ɗaya a sallasa ba amma da haka kawai ra'ayinsa ke na haƙungiyar su nuna masa duk da ga dalilai ingantattu kowanne in kai da ilimi ka yi daidai amma kai ba za ka yi ba kai ba za ka yi ba ko malamai suka ce hikimar tanwi'i a sunna cewa manzon Allah ya yi abu wani lokacin ya yi abu wani lokacin don domin abin ya zama to mai sauƙi ga al'umma ne ko ya zama to akwai nishaɗi addinin musulunci na buƙatar harka nishaɗiya yau na yi kaza ko sati guda muna kaza zan iya canjawa na yi abu kaza kuma hakan zai nuna wa na bayanmu cewa dukkan inda suna ta tabbata to aikata shi addini ba laifi ba ne to amma na riƙe ɗaya daga cikin uku na ce hini nawa to me nake so na nuna wa 'yan bayana waɗannan biyun da ba na yi ba su inganta ba ko kuma a wanda yake yanzu ba addini yake yi ba ko kuma abin da ake karantawa a kansu mai matsayinsa na yadda ko ban yadda ba wannan tambaya ce da kowane mai addini da ra'ayi wa kansa wannan an fahimci wannan da ke ko duk abin da ya tabbata daga manzon Allah karka mai da shi wata sima wata alama taka ce ba taka bace duk wanda ya karanta ya aiki da shi ne addini Allah ya samu gane kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa sai malaki cewa sallama magana mafi inganci sallama guda biyu kuma kowace ɗaya daga cikin biyun na rukuni ne wa annahu la yajuzu an yakilla bi wahid minhuma kaga malam ya matsananta ana yace baya halatta ka keɓanta da sallama ɗaya daga cikin biyun haka yace li anna ko kuma la la la fil fard wala fil nafl a sallan farilla ko a sallan nafila yace bai halatta ka keɓanta da ɗaya ba kaga magana ce faɗa ta ilimi an fahimta yawa la ya juzu haka ya ce bai halatta ba malam usamin ne gashi nan kuma haifafen saudiya ne kuma duniya ta yadda malami ne an gane da ke ku lokacin rayuwarsa an yadda an sallama malami ne iya cikin masu ba da fatawa a saudiya lokacin da iya da rai kuma fatawar saudiya a musulunci fitowar duniya shi gaba daya an fahimta ya yi rubutu kuma tun iya da rai ba a mai raddi ba ya ce laye juzu bi halatta ba an ya kille bi wahidattin minhuma a cikin ka keɓantu da ɗaya ko ka wofantu ɗaya ka bar ɗaya bi halatta ba ya ce ko a sallan farilla ko a sallan nafila alwajibatu wajibai a cikin sallah hiyal aqwalu aw al af'alu sune maganganu ko kuma aikace aikace cikin sallah allati idza taraka hal insanu amdan batala salatu sune wanda in mutun ya bar ɗaya da gangan ba da mantuwa ba to shikenan sallan sa ya rushe wa in taraka sahwan idan ka bar ɗaya daga cikin wajibai da rafkanwa ko da mantuwa fa innahu yujbiruha bi sujudi sahawi to zaka dinke ka dora gun da sujjada tarabkan wahi ne kabri ko ba'di an gane ko yujbiru daga naka samu aljabira kamar bandiji mutun ya kare ya dora shi to idan ka manta wani abu da mantuwa kaman ka kare sallar ne abinda zaka dora sallar shine sujjada kabri ko ba'di an fahimta na daya daga cikin su at-takbiratu dukkan kabbarori siwa takbiratul ihram idan ka dauke kabaran haram dukkan Allahu akbar da ake fada a sallah da gunda ake daga hannu da gunda ba a daga hannu duka mala ya ce wajibai ne kuma sallah mai raka'a hudu akwai kabarbari 36 a cikin ta ka dau sallar isha'i da sallar azhar da sallar la'asar sallah mai raka'a hudu akwai kabarbari 36 a cikinsu to kowace ɗaya daga cikin 36 nan in ka ɗauke kabara harama to kowace wajibi ce an bayyance wannan siwa takbiratul ihram fa innaha min wajibatu salah domin ita kabaran harama tana cikin wajibat ko shuru'u salah wanda ita in ma ba a yi ta ba to sallan ba kaman ba a fara bane ba amma takbiratul ihram fa innaha min wajibatu sai kuma dukkan barorin nan da ake cikin sallah an ka dauke kabaran harama to dukkanin su wajibai ne a sallah amma takbiratul ihram amma kabaran harama fa innaha rukun min arkani salah ita rukuni shi kuma rukuni yafi wajibi karfi a sallah an fahimta la tanaqidu salati illa biha sallan ma baka fara ta ban baka kabaran harama ba fa kullu takbiratun wajibatun wa tasqutu bisahawi wa tustasna ma yali dukkan kabarbari cikin sallah malin yace wajibai ne wa tasqutu bisahawi amma tana saraya da rabkanuwa shine mantuwa akwai kabbaran da in ka manta ko ka shafa'a ko ka rabkana baka yi ba to shikenan sujudu sahawi ta dauke wannan rabkanuwar da kai wayustasna ma yali amma an kebance wa'ansu daga cikin kabbarorin da ba za a musu sahawi ba kenan at-takbiratu zawaid fi salatil eid kabarbarin da ake na ƙari bayan ta farko a sallar idi idan ka manta ɗaya ko biyu ba za ka yi sujida ba an gane ina limaman idi idan ka zo misali kabbaran farko ana kabbara bakwai hatta farko raka'a ta biyu ana kabbara shida hatta tahi to idan kai kabbara daya ta farko ka fara karatu har ka karanta sura karanta fatiha to ko da wannan biyar din ko shidan ba su zo ba kuma da mantuwa ne ba da ganganci ba to idan kai kuka yi sallar idin ku lafiya kalau ba su jira kabari ba bari an fahimci wannan shine at-takbiratu zawa'id fil eid wal istisqa da kabarbarin da ake na sallar roƙon ruwa shi ma idan an yi daya ba a yi sauran ba da mantuwa shi ma sallah ta yi ba su zina kabri ko ba'adi fa innaha sunna domin su ba wajibai bane sunnoni an fahimci magana bambancin sunna da wajib a goma malaman shari'a kenan in wajib ne to sai ka dinki abin da sujada barin sa kamar akwai gibi a sallar akwai karaya ɗora wannan kare yi ne su jira ƙabli ko ba ne amma wannan sunan ne ba su kai matsayin wajibi ba Allah sa kuna gane na biyu takabiratul janaza fa innaha arkan ita kuma kabbarorin sallar jana'iza su kuma matsayinsu ma ya fi ƙarfin na wajibi matsayinsu ya fi ƙarfin wajibi a rukuni ne sun fi wajibai sannan kuma sun fi sunnoni a sallah idan ka manta kabbara ɗaya a cikin kabarbari hudu da aka fi yawan yi wa mamaci to wannan sallar jana'izar ko da an ɗauki gawar ka tana haika tashi kai wannan kabbar an fahimta shi ne rukuni ba za ka ce na yi kabbara biyu ba na manta biyu to ban yi sujjada ta ɗinke wancan ba a bayu ba su ɗin dai sai ka yi su dai a duk yanayi ko da bayan sallama ne yanzu misali da yawa daga cikin masu halatta sallar jana'iza ana samun kusakurai da yawa ka zo ka da liman ya fara kabara ya yi kabara ɗaya ya yi ta biyu sannan ka zo wani liman iya sallamiya da hiza a sallami kuma shi kenan sai ya mursisi to sallar ka ta jana'iza ba ta yi ba ba ta yi ba domin kowace kabara daga cikin kabarbarin da ake wa mace rukuni ne in kun kula ta ɗaya ba ta da alaƙa da ta biyu ta biyu ba ta da alaƙa da ta uku aka ta hudu kowace mustakilla bi nafsi ha ce kabbaran farko magana mafi inganci ana karanta fatiha da sura a cikinta kamar da abdullahi dan abbas ya fada ana karanta fatiha da sura a kabbaran farko wa sallar gawa akwai lokacin da ya bayyana ma a bayyane bayan ya kammala aka tambaye shi me yasa ya bayyana ce dan mutane sun abin da ake karanta ba shiru ake yi ba bayan kabbaran farko kabbara ta biyu ana karanta salatul ibrahimiyya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد a wannan ruwaya tunda iya da ruwayoyin guda bakwai shi ba wannan ake karantawa a kabbara ta biyu kabbara ta uku mamacin ake wa addu'a Allahumma aghfirhu warhamhu wasabbithu wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم زد في إحسانه إحسانا اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم اللهم بدله بدار خير من داره da sauransu dai to irin wannan ake karantawa a ra'a kabbara ta uku kabbara ta hudu rabbi ghfirli wal walidayya wa liman sabaqana bil iman اللهم ربنا غفر لنا ما قدمنا وما أخرنا اللهم ربنا غفر جميع موت المسلمين duk wanda ake karanta a kabbara ta kudu kaga kowace kabbara ba ta da alaka da yarwarta so daga in ka samu kabbarar sallar jana'iza da liman idan ka samu ta ɗaya to ka kaddara kai ta farko ce agunka idan ta uku ce agunsa ta hudu ce agunsa to kai ta farko ce za ka kama karanta fatiha idan ka kai gaci shikenan kabbara ta biyu idan yayi ta karshe agunsa kai sai karanta salatul ibrahimiyya idan yayi ta karshe yi sallama kai kuma ta ukun sai kai wa mace addu'a ta hudun kuma kai wa mahaifanka da kai da sauransu ko da an dauke gawan an tafi za ka yi wannan kabarbaran kai addu'o'in ka wannan shine abin da suna ta koyar to wannan sune abin da malai ce kabbarorin da ake na jana'iza ita sujjada sahawi ba ta dauke ta sai ka yi su na uku a takbiratu ruku'i liman liman adraka al-imamu raki'an fa innaha sunnah kabbarar ruku'i an fahimta ga wanda ya samu liman a cikin ruku'in to ita ba wajibi ba ce kuna fahimta idan ka manta wannan to masu gaggawa kun dan samu kofa a nan go amma dai ba duka zamu bude muku ita ba an fahimta ka shigo ka tadda liman iya cikin ruku'i kuma kana son ka same shi kafin ya dago to abin da ke wajibi a kanka za ka yi kabbara a tsaye kabbarar ihram kabbaran harama kai za ka fara sallah kenan to ko da ba ka yi kabbaran ba ka yi ruku'i ba kabbara ka samu liman to shi kenan ba wata shida da za ka yi kun fahimta kabbarar ka samu liman a ruku'i kana kwaɗayin ka same shi to in ka yi kabbarar a tsaye ta ka fara sallah to ko ba ka yi ta ruku'in ba shi kenan ba za ka yi sujada ba ta tahi daga matsayin wajibi an bata matsayin sunna ana amma in kai kadai kake yi ta wajibi ce an fahimta bin ka ga liman da kwaɗayin samun wannan raka'ar kafin ya ɗago ta zama sunna an fahimci karatun da kyau kabbara yawa fa inna ha sunna fa iza atal ma'mum idan mamu yazo wal imamu raki'a liman iya matsiya ruku'i mamu ya samu liman a yanayin ruku'i fa innahu yukabbiru takbiratul ihram qa'iman kun ga a wannan ce gabar da nake so a yi magana a kanta kenan da yawa in an zo manta makabaran harama ake kai so kace kai ka samu liman a ruku'i kawai wani ma a duke zai shigo masallacin da duku-duku zai shigo shi dai kawai kwaɗayin sakan liman ya ɗago daga ruku'i to idan ka sake ba ka yi sallah kai kaɗai ba ko ba ka yi sallah da liman ba domin yin kabbarar harama ga wanda zai fara sallah wajibi ne rukuni ne ma daga cikin rakan idan ka zo gaggawa ta hana ka ka yi kabbara a tsaye da niyyar bin liman a matsayinka na mamutu bakar sallah duk gaggawa sai ka yi kabbaran harama a tsaye sannan ka yi gaggawa ka saba liman a rukuni an fahimta to shi ne malin alan ya ce idan ka samu liman a ruku'i iza atal ma'amun wal imamu raki'un fa innahu yakabbiru takbiratul ihram takbiratul ihram zai kabaran harama qa'iman a tsaye ba a duke ba a tsaye zakai fa iza ahawa ila ruku'i sannan zaka nufaci ruku'i kuma fa inna takbir fi haqqihi sunna a lokacin da zaka yi kabbara ka bi liman iya ruku'i bayan ka yi a tsaye ta harama to wannan sunna ce a haƙƙi shi mamudin haka za qarrarahul fuqaha rahimahullah rahimahumullah haka nan malaman fiqh suka tabbatar da wannan Allah ya musu rahama an fahimci maganar wa dalilu ala anna takbiratu min alwajibat mali ce dalilin da yasa yace duk kabbara a sallah wajibi ce idan ka dauke kabbaran harama ita wannan rukuni ce idan ka ɗauke kabbaran ka samu liman a ruku'i bayan ka yi ta harama a tsaye ita kuma wannan suna ne amma sauran duka ya ce wajibai ne dalilin da ya sa ya ce wajibai ne shi ne awalan na farko ƙaunuhu sallallahu alaihi wasallama faɗin annabin rahama sallallahu alaihi wasallam da yake cewa iza kabbar imamu fakabbiru idan liman ya yi kabbara kuma ku yi wani ayi doka ce ko kuma umarni mazan Allah yake bayarwa kuma an ce al'amuru yufidul wajib duk inda umarni ya zo to wajibci yake haifarwa sai dai in an samu istisna'i in Allah ya ce ku yi ko mazan Allah ya ce ku yi to wani umarnin wajibi ne sai dai in an samu wani dalili da ya saukar da shi daga wajibi an fahimci wani da kyau ko? kuma nan ma akwai kusakwarai da yawa da muke aikatawa liman idan iya kabar bari a sallah ana jin muryarsa ko ba a ji ana ji to kai ma mamu amsa wadda za ka yi bayan liman ya yi kabara kai ma za ka faɗa a ji ba a zuci za ka dinga yi ba yadda limamin ka ya ce allahu akabar kai ma haka za ka faɗa yadda ya ce sami allahu liman rabba kai ma haka za ka faɗa Allahu akbar kai ma ka maka fada bakin ka ya furta aji ba a zuciya ke yi ba da yawa ko masallatan yau za su bar limaman suna ta Allahu akbar Allahu akbar kun san limamin kuma ya shaki amma ya gaji masallacin shiru kawai za ka ji gugubu ana ruku ana tafiya su da amma an masa kabbar barin ba a yi da wani dalili babu dalili a wannan kawai haka al'ada ta nuna kuma ga ana yi amma ba dalili ba ne idan liman ya ce Allahu akbar kai maka ce Allahu akbar idan ya ce Allahu akbar kai maka ce Allahu akbar sai dai muryanka ba za ta yi daidaita liman ba domin liman iya jiyar da wanda suke masallacin gaba daya kai kuma ka ji da kanka na kusan kama ya san kana kabbara haka ake yi fahimtu yawa to sai malai yake cewa idza kabbara al-imamu fakabbir wa idza qala sami Allahu liman hamida idan liman ya ce sami Allahu liman hamida fa ƙulu kuma mu za ku ce rabbana wa lakal hamd rabbana wa lakal hamd za ku faɗa a bayyane ba a ɓoye ba wa za ya dilu ala annahu la budda min wujudi haza zikir illa al'amru lil wujubi yace da wannan dalilin wannan iya nuni cewa labudda ba makawa min wujudi haza zikir sai an haifar da wannan ambaton Allah ba makawa masallaci sai ya zo da shi sai ya yi kabarbari sai ya ce rabbana wa lakal hamd izil amru lil wujub domin ya ce umarnin da manzon Allah ya bayar a can wajibi ne iza kabbara al imamu fakabbiru sigatul amri anan tufidul wujub wannan umarnin da manzon Allah ya bayar wajibi yake haifarwa an fahimta na biyu daga cikin me wajibai a sallah kenan ko tasbihat fir ruku'i wa sujud tasbihai da ake a ruku'i da sujuda su ma wajibi ne kuna ji subhana rabbiyal a'la a sujuda subhana rabbiyal azim a ruku'i wajibi ne idan ka bar su sallaka ta kare sai ka dora fa fi ruku subhana rabbiyal azim wa fi sujud subhana rabbiyal a'la a ruku'i tsarki ya tabbata gare ka tsarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma a sujjada tsarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki an fahimci wannan to wannan wajibi ne a sallah na uku da na hudu at-tasmi' wa tahmid cewa sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd ni at-tasmi' wa tahmid ai kaulu sami Allahu liman hamida fadin cewa Allah ya ji wannan wanda yake masa godiya inda rafi'i min ruku a lokacin da kake kokarin dagowa daga ruku'i wa qaulu rabbana wa lakal hamd da fadin ubangijin mu godiya tana gare ka ba'da qiyam min ruku' bayan ka daga daga ruku'i ka tsaya lil imami wal munfaridi liman zai fada mai sallah shi kadai zai fada amma al-ma'mum fa innahu yaqulu rabbana wa lakal hamd amma shi mamu zai ce rabbana wa lakal hamd ba zai ce sami Allahu liman hamida hina rafa'ahu min ar-ruku a lokacin da yake dagowa ko hina raf'ihi min ar-ruku a lokacin da yake dagowa daga ruku'i amma yanzu wannan yau fa karatun iya da nauyi ku yi hakuri gyara ne muke yawa wannan dukkan malam ya ba su matsayin wajibai kuma iya da dalili ba da kai yake magana ba akwai dalilai wajibai ne a cikin sallah a kiyaye barin su iya sa sallar ka ta zamto naqisa ta zamto bata cika ba an fahimta to mun zo ta gaba mai muhimmancin da zamu tsaya anan dole kuma lokaci ya harare mu dama zamu ta at tashahhudul awwal tahiyya na farko wal jalsatahu da zama domin tahiyyar shine mai namba ta biyar idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu tashi akan wannan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ɗauke mu daga ka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga gare mu ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu mahaifanmu ya sanya aljanna ce makomar su da mu da su gaba ɗaya da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka shirya da mu tafarki madidici Allah ka shirya da mu tafarki madidici Allah ta'ala muna roƙonka ka raya mu akan wannan addini ka karɓi rayuwar mu akan wannan addini ya Allah Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da ingizawar shida Allah muna roƙonka abinda muka sa gaba gare ka na alkhairi Allah ka tabbatar mana da shi abin da ya so mu da shari Allah ka ba mu kariya Allah dukkan wanda ya zo wannan masallaci Allah ka san ɗaiɗaikun bukatunmu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka san kowa abin da yake tsoron faruwarsa a rayuwarsa Allah ka kiyaye mu daga faruwar shi dukkan bukatunmu da muke da su a gun Allah Allah ya biya mana su duk abin da muke fargaban faruwan shi Allah ya tsare mu ya kiyaye mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha ta mu da ƙasa baki daya da sauran garuruwan musulmai Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya a gida ko asibiti yan kasuwar mu Allah ya sa musu albarka cikin kasuwarsu ma'aikatan mu Allah ya sa musu albarka cikin albashin su masu aikin karfi da sana'o'i Allah ka sa kowa albarka a hanyarsa Allah ka buɗa kowa cikin al'amarin rayuwarsa Allah ka raba mu da kuncin rayuwa Allah ka raba mu da bashi Allah ta'ala ka raba mu da abin da zai dame mu yafi karfin mu ya Allah Allah ka saisaita mana rayuwar mu Allah wannan kasa abin da yake doso mu nahi a hada hada zabe Allah kai hankalin mu da hannun mu abin da yafi dacewa a gare mu da addinin mu Allah duk abin da shine alkhairi a gare mu da addinin mu Allah kai hannun mu gun ko da ba ma son sa Allah kai hannun mu gun ya Allah Allah abin da ba alkhairi bane ga rayuwar mu da addinin mu Allah ko muna so Allah ka dauke mu da kansa ya Allah Allah ka zaba mana abin da yafi alkhairi ga rayuwarmu da addininmu ya Allah Allah mun tuba Allah mun baka zabi Allah ka mana zabi abin da yafi alkhairi a rayuwarmu dukkan musulmi wannan addu'ar ya kamata yana yi ba ra'ayi ba zabi ba sai wani sai wani mu yadda mu fawwala wa Allah al'amuran mu kawai wancan karan mun yi ta'azarbabi kuma Allah ya nuna mana kuskuren mun ki mu bewa Allah zabi dan da gaske to amma yanzu mu wanke zuciyar mu bewa Allah zabi ba abin da ya karfin Allah wanda kake tunanin ba mai kyau bane sai Allah ya gyara ya zama mai kyau wanda zaton kana gani kai shine mai kyau sai Allah ya ya zama mai kyau ba ba abin da Allah bai iya ba muna ƙara addu'a ga jihar mu alkhairin da ya bayyana a jiya da aka ce an samu man fetur a wannan jiha to muna addu'a Allah ya sa masa albarka Allah ya sa mu mora da mu da dukkan al'ummar musulmai gaba daya Allah duk abin da ake tsoro na fitina a ƙarƙashin wani Allah ka Allah ka datse shi Allah Allah wanda za su fake da wannan abu su ta da fitina ko ƙoƙarin fitina Allah ta'ala ka batar da basirarsu Allah ka amintar da gun da masu zaune a kewayen gun Allah ka sa wannan abin ya zama albarka a wannan jiha da sauran jihohin mu gaba daya Allah ya sa sanadiyar arzikin al'ummar wannan jihar ne da kwanciyar hankalinsu da nutsuwarsu da zaman lafiyarsu da abubuwan da suka fi karfin mu da Allah ka sa dalilin wannan mu bi karfin su ya Allah Allah ka daman da walwalan mu da mulutsuwar mu wannan abu da aka samu na alkhairi Allah ka sa masa albarka Allah ka sa masa albarka Allah ka kade fitina akan sa ya Allah Allah manufar abin Allah ya sai amfani dukkan al'ummar wannan jiha da sauran al'ummar Najeriya gaba daya Allah mana roƙon ka tsuba mana asiri duniyar lahira na'am wa alaikumus salam ga buɗe bakin gaba na jesu zai idan liman ya yi gabara eh an ce ka bi liman idan liman limaminka mai sallama ɗaya ne ya kai sallama ɗayanka eh yi ne ka'idar bin liman idan limaminka mai sallama biyu ne ya kai sallama biyunka yi ne ka'idar bin liman ina ma ji ilil imam liyutan mabihi iya cin abin da aka ce haƙƙi ne ka bi liman a wannan amma idan an zo magana wata ulimin adali sura limamin ka ya saki hannu kai za ka ɗora kayan ka yi ba za ka bi liman a wannan gun ba an fahimta wannan shi ne insha Allah wa alaikum salam a to sallarsa ba ta cika ba sallarsa gawa ba ta cika ba a hede tara gaba kuma na yi dadabi in abin ya yi ɗuli ya yi tsawo shi kenan sallar ta wuce amma an da daga yi ya tuna cewa bai bata ko an tafi da gawan zai iya tsayawa yawan kabarbaran da ba ya aka yi ba shi an fahimta saboda ka wannan shi shi ya sa duk alkairin da ake faɗa a ƙarƙashin aikin addini dole fa sa'in shi da ilimi ba an gane ko yinsa da ilimi hita zaka cimma wancan alkhairin da ake faɗa gare shi na'am wa alaikum salam sallallahu asar eh liman mai sauri eh ai ya ƙari ya dabi to dole haka inda har ka san liman kafin ka karasa fatiha ko sura zai ɗauko ma daga ruku'i to dole ka bi shi a haka ɗin an fahimta? ban ji ba e inda har ya yanke yi ruku'i dole za ka yi ruku'i ga bi shi yawwa kuma irin wannan limam ya kamata a yi musu magana gaskiya a samu kwamitin masallaci ko ba mu a samu hanya mafi kyau a yi sanar da su akwai wanda allah ya musu bai wa saurin karatu ne wanda saurin karatu gare shi to idan kana limanci dole to ba da kanka za ka yi la'akari ba akwai mamu an fahimta wannan duka shawarwari ne ga 'yan uwa limamai da malamai iyaye da ɗaliban ilimi idan kana jan sallah to ka tabbatar akwai masu rauni a bayanka kuma akwai wajiban da aka ɗora masu masu ya karan kansu an fahimta wannan nasiha ce generally kuma har in masallacin an tabbatar haka abin yake faruwa to yana da kyau a zauna da liman din a bayan shawarwari domin a samu gyara insha Allah na'am to Allah ya samu sai sallar jana'iza ban ji ba mutumin da zai zo an idar da sallah a shi kenan an yi ba shi ya yi katara ya yi ba zai yi ba sai dai ka bugawa ka ji a raka ta rufe ta amma in dai ka zo liman yayi sallama sallah ta wuce ka wa alaikum salam ina zo wajen sujada a subhan rabbil a'la a sujada eh na'am ai sujada haka ne sai an fara gabatar da tasbihin dubu sai an gabatar da tasbihin sannan sai a addu'a daga baya haka ake insha Allah na'am limami mai sallama daya limami mai sallama daya in kana biya ado ba ya za a yi shi in gane biya ahadu iya kenan dama ai haka ne ko kai kadai ne wannan kaida ce ta malamin fiqh ai kaida ce ta malamin fiqh sun ce idan mutum akwai wani adaman ka to zaka mai sallama na hukunka ma zaka masa ka gane ko to kaga ta a fiqhunce ma sun ce in har kana cikin nan da nan da mutane sallama biyu zaka yi an fahimta saboda ka magana dai takaitacciya shine yin sallama biyun dalilan sun fi karfi gaskiya sun fi karfi amma mai sallama ɗaya ba za a rushe mai sallama sa ba ta yi amma dalilai sun fi ƙarfi a sallama ne na
wanda ya rasa kabbara ɗaya zuwa biyu a sanar janaza shi ya tashi kabbarorin su zai jera su a jere su kuma sai ya musu addu'o'i da ake yi eh dole zai addu'o'in da azkar addu'o'in da ake zai mana ba wai Allahu akbar Allahu akbar zai faɗa ba a in yayi kabbaran sai addu'ar da ake yi ita hallo ya sake wata kabbara sai addu'ar da ake yi ita haka zai yi sai ya rama kabarbarin da aka yi bashi insha Allah Allahu a'lam
cikin yanzu na samu kabbara ta
Mm.
biyu samu ta ɗaya ba amma ya tashi kan zan fara da fatiha ne zan fara.
yawwa duk inda ka samu liman a sallar jana'iza to kai kabbara farko ce kai fatiha za ka karanta ko da ce ta hudu ce ko da ta uku ce idan yayi ta biyu a ta karshe agun kai ta biyu ce sai kai salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi sallama kuma sai ka cika gaban kai addu'a wa macin kai addu'a wa kanka da mahaifa da sauran al'umma wa alaikum salam eh wannan yayi sallama yayi yayi wancan yayi maga yayi tambaya aka eh zaka bi shi dole zaka bi shi eh tunda shi ma ba bata ba bata inganta bane ta inganta eh ta inganta amma yi biyun ta fi inganci yawa an liman mai sallama ɗaya ne ɗayan zaka yi ne ka'idar bin liman yawa insha Allah dawa malam mutum ne iqama ai tana buƙatar nutsuwa amma ba mamaki to he ku bincika me yana ladanin naku nutsuwa ba mamaki bai ce bane bane a to ne gaskiyar magana mana mun zo kun ce muku irin sallah ya muku ikama ba abin da kuke masa ai dole dinga waiwaye mana he ku duba gon me ya hana ladanin ku nutsuwa sai ku magance min nutsuwa su shikenan an fahimta ya wannan shine abin da ya kamata dukkan ma musu dinga kula da irin wannan wani abin ba da wai intentionally suke yi ba gaskiya akwai tension da yawa nauye-nauye ne gashi nan da yawa ka yi research ka yi kaza ka amsa tafatawa ka yi kaza amma kuma an hana ka zuwa gona an hana ka zuwa kasuwa kuma kai mutum ne kana da iyali za ka yi da rayuwarka wani iya cikin kusakuran da aka daɗe kuma za a daɗe ba a magance su ba a harkar gudanar da addini a wannan ƙasar yasa su larabawa da suke addini da gaske suka ɗaura gamar addini gwamnati ta ɗauka duk ɗawainiyar malami da limami da ladani duk tana wuyan gwamnati amma munan kuma ba gwamnatin ba jama'ar sai ilimin ya samu kuskure a gode a dinga yayatawa an fahimta ko ya makara ko ladan bai kira ai bai kiran sallah ba ai kaza kaza yi ba da kasuwa sai yake ba yi kuma bai sallah da ni ai wani hadi yake ba bai sani ba so daga wajibi ne in na zami addinin da gaske to mu kula da kyautata musu gaskiya domin nauyi muka dora musu wallahi duk ba wanda ba a layin yake ba bai san nauyin da yake layin ba kun ga da limanci kun ga da ladanci ratibin limanci ratibin ladanci wallahi ba karamin nauyi bane mutum in ba alayin yake bai san nauyin bane kawai shi kenan amma lalle ilalla ana buƙatar nutsuwa a sallah tun tahowa ma daga gida ai ka taho cikin nutsuwa ballantana ka shigo masallaci duk wani activities a sallah ana buƙatar nutsuwa an fahimta amma rashin nutsuwarsa a iqama ba zai shafi sallar ba tunda ita iqama kaida da ba a fara sallah bane amma da zai yi wani rashin nutsuwar bayan kabbaran harama to zai haifi sallar an bai fitar da kyau ko Allah ya samu dace to wannan kusan na ƙarshe Mm. to me yasa zai yi da wani dalili zai yi ai an bambanta ruku'i subhana rabbiyal azim sujada subhana rabbiyal a'la abinda aka ce kenan haka a shari'a ta ce ba za ka dauki nan kai gwannan gun ba ba zai yi ba yawwa akwai akwai wanda ya hade biyu kamar subuhun qudusu rabbul malaikatu ruwa wannan za ka yi a ruku'i za ka yi sujada kuma a galabiya wannan an ce an fi yin sa a sallolin nafila ne da a galabiya amma za ka yi a farillar ma amma za ka yi sa a biyun gaba daya amma abin da ya inganta hadisi manzon Allah da aka zo fasa bism rabbikal azim sai ce ij'aluha fi ruku da aka zo subhanallahi sabbih isma rabbikal a'la sai ce ij'aluha fi sujud an fahimta wannan shine abin da suna tabbatar insha Allah Allah ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ya ƙara mana fahimtar addini da aiki da shi اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله